والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جيا أتكي وانا لتافينا الأقيدة من قام درسين الشدبة mun tattauna kan me ake nufi da al'ibada yau za mu shiga darasi na bakwai mun yi tauhidai kalolin sunan to mun fara al'ibada kaɗai ta ibada ga Allah subhanahu wata'ala muka faɗi mai ma ake nufi da ibada ya za ka yi ka gane cewa Allah subhanahu wata'ala yana son abin da kake yi ko kuma yana son ka ko yana son ibadarka ya za ka gane cewa wannan abin ibada ce to shi ne abin da muka tattauna jiya muka ce kuma wajibi ne ita ibada a kadaita ta ga Allah subhanahu wataala shi kadai karka hada shi da kowa to yau zamu faɗi wasu daga cikin nau'uka na ibada zamu faɗi daga wasu daga cikin nau'i nau'i na ibada malamai suka ce mana ba'dhu anwa'il ibada wasu daga cikin nau'uka na ibada na daya addu'a yin addu'a ibada ce yin addu'a ibada ce karka yadda ka roƙi wani ba Allah ba Allah kare ake roƙa wanda ya roƙi wani Allah ya zama mushriki menene addu'a din nan addu'a huwa talabu talabun maqrunun bir raghbati war rahba shine kai roƙo roƙon da yana haɗe da ƙauna da kuma tsoro wanda kake ƙaunar wanda kake roƙon ka ji kana ƙaunar shi kaɗai ne zai baka wannan abu sannan ka ji kana tsoron zai iya hana ka walhub kuma kana son sa ka ji wanda kake roƙon kana son sa wata kuma ka ji kana ƙasƙantar da kai kana walaƙantar da kai a gare shi wata azim da kuma girmamawa wa hadar du'a wannan roƙon laidudu sarfuhu illa lillahi ta'ala haramun ne ka yi shi wani sai ga Allah shi kadai ga Allah shi kadai ake yi bai halatta ka yi shi ga wani ba sai ga Allah subhanahu wa ta'ala faman da'a ghairallah duk wanda ya kira wani Allah idan ka kira wani Allah wastaghata bi ghairillah ko ka nemi wani ya yaye maka damuwa ba Allah ba ka kira wani Allah kana neman yaye maka damuwarka shi ma la yaqdiru alaihi illa Allah a abinda ba wanda zai iya sai Allah kun gane to duk wanda haka fa huwa mushrikun wanda mushriki ne walau kala la ilaha illallah muhammadun rasulullah ko da ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah ga wannan karatun yana da girma galibi sai ku ji ana cewa ai dukan mu musulmai ne a tunda dai kowa ya ce la ilaha illallah shikenan to ai ita la ilaha illallah fadanta akwai abin da ke warware ta akwai abubuwan da ka faɗe ta sai ka warware ta domin la ilaha illallahun ka za ta zama irin ta fir'auna fir'auna la ilaha illallahun sa awarware take da ya zo mutuwa ce amantu annahu la ilaha illalladhi amanat bihi banu isra'ila shine la ilaha illallahu kenan kuma ƙarshe ma yace wa ana minal muslimin kuma ne musulmi ne amma bata amfane shi ba to kai kan juya wani abu da zaka yi roƙon Allah kadai ka hada shi da wani Allah to wannan ka zama mushriki la ilaha illallah kuma za ta maka amfani ba ba za ta amfani ka ba ai mun ce abin da Allah shi kare zai iya yanzu abin da ke faruwa za ga mutane ba a samu ruwan sama ba a je ana roƙon wani ana kiran sunan wani cewa zai bada ruwan sama ba ka da lafiya ko 'ya'yanka ba su da lafiya wani lokacin an je umara ko aikin haji kaga mutane suna zuwa kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam suna roƙonsa ya yaye wa yayansu damuwa kabarin shehunai da waliyai aje ana roƙa mata sun kasance suna zuwa roƙon Allah abinan shehunai ko waliyai ko wani guri aje ayi addu'a ana neman a samu ciki matar da ta rasa samun ciki to ina kuma ga masu zuwa gurin bokaye cewa bokaye ne za su musu wanda wannan abu kuma ya zama ruwan dare in kana jin harkar bokanci din nan akwai damuwa a ciki da yawa akwai damuwa mai yawa a ciki ko ba a roƙon kowa sai Allah a roƙon Allah shi kaɗai kuma shi ma ba a haɗa shi da wani ka roƙi hawa Allah ka roƙi wani ko ka roƙi Allah ka ce sai ka haɗa da wani in na ce wani nan ina nufin dukkan wani abin halitta ba Allah ba kama daga mala'iku makusanta kama daga annabawa a annabawan komi girman annabi kai saka ɗauki siffan Allah ka bashi ba ko ka roƙe shi ko ne a makamancin haka to wannan mutumin da ya roƙi wani ya ba wa Allah to mushriki ne ko da ya ce la ilaha illallah wa sallah kuma ko da yana sallah wa sama wa hajja yana azumi yana aikin haji tare da ku duka ake yi tuwayen da suka juya wannan mushrikai ne za ga mutane suna tafiya da kabarin shehu yanzu ma ana zuwa hubbari hubbarin shehu a sokoto a je nemo albarka a je yiwu addu'a li'annar du'a domin ita addu'a ibada ibada ce ai mun fada ibadu a Allah ake wa wala juzu sarfu shay'in minha haramun ne ka yi juya komi kankantan abu na daga ibada ligairi lahi ta'ala ka yi sha'awanin Allah subhanahu wa ta'ala haramun ne wa dalilu kauluhu ta'ala dalili da yake nuna mana cewa addu'a a Allah kadai ake Allah kadai ake roko fadin Allah madaukin sarki wa qala ubangiji yace rabbukum wa qala rabbukum ubangijinku yace Allah kenan ko ud'uni ku roke ni astajib lakum ni kuma ni ne mai amsa mu ba mai amsa addu'a sai shi to shi kada ake roga innal ladina yastakbiruna lalle wa'inda suke yin girman kai su ki an ibadati su ki roƙona kun ga sai aka kira du'a ibada sai aka kira ta ibada dan saboda ibada ce duk wanda ya ki yi min bauta sai dukuluna jahannama dakhirin za su shiga cikin wutar jahannama suna walaƙantattu wa qawlu subhanahu wataala da kuma farin Allah madaukin sarki wa annal masajida lillahi su fa masallaci duka na Allah ne fala tad'u ma Allahi ahada in ka zo masallaci karka kira wani ba Allah ba Allah kadai ake kira in za ka yi addu'a in za ka yi ibadar ya zama Allah kadai ake haka Allah subhanahu wataala sai ya hana mu kiran wani ya ce sai Allah subhanahu wataala kadai wa qawlin rasul sallallahu alaihi wasallam da kuma fadin annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a'u huwa al-ibada ita addu'an nan fa ita ce ma ibada addu'ar ita ce ma ibada sauraka addu'a ba a yin ta sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai mata ta juzul isti'anatu a istighatatu bil makhluq ita addu'a haka ne ko addu'a nau'i ne ta neman ubangiji ya yaye maka damoyi ya ɗauke bala'i an shiga wasu matsala an shiga wani abu wani zai ce to an ce an hana roƙo an hana addu'a to ya maganan neman ɗauki ya maganan neman ɗauki tunda ba a roƙon kowa sai Allah shi kaɗai to ya maganan neman ɗauki wannan sunansa neman ɗauki shi ba sunansa addu'a ba ba sunansa addu'a ba shine kana da kana zaune kawai sai ka ji ka kasa tashi ka ce wani ina roƙonka ka ɗaga ni sunansa neman ɗauki in ma ka fassara shi ka ce roƙo ne ko neman ɗauke bala'i ko damuwa kuma muna yin sa a cikinmu to shi ya za mu faɗa to shi ba a yin sa shi ma sai da sharuɗa ba a yin sa sai da sharuɗa wata juzul istighatha bil makhluq ya halatta ka nemi ɗauki na fita daga wata damuwa da ɗan adam fil asbabin zahira ku gane fa a cikin sababuwa na fili wanda ana ganin su balo-balo sharadi na farko kafin mu zo karatu kenan ya zama abubuwa ne na ana ganin su ya zama abu dai ake ganin su yanzu Allah yanzu rashin lafiya ana ganin su to zaka je ka nemi wani dan adam ce baka lafiya ba zuciyarka tana da matsala wa yake cire damuwa ta zuciya ba za ka je wani ka ce cire maka damuwarka ta zuciya ba albarka a rayuwa ba abu ne na boye ba ba za ka je ka samu dan adam ka ce ba ka albe maka albarka ta rayuwa ba amma in abu ne na zahiri in abu ne na zahiri to nan ya halatta ka nemi taimakon dan adam ya yi maka menene abu na zahiri suna nan da yawa ƙaya ce ta soke hannunka ba ka da farce ba na zahiri ba ne ana ganin ta za ka yi haka ne ka ce Allah cire min nan kuma Allah ya ce za ka roƙe shi ka ce Allah ka cire min amma ka yi aiki da sababi menene sababi shi ne hannunka menene sababi shi ne wani hannunka ba ya farce wani mai farce zo ya cire maka sai ka yi aiki da wannan sababin wani da zai cire maka ba zai ciro ba sai da izinin Allah kenan ubangiji ne maka ko da wani ya zo yayi sau nawa wani zai zo ya kasa a abin da ake ga zai iya din saboda Allah bai amince ba sau nawa sau nawa mutum malaria ce kawai za ta kama shi likitoci su yi duk abin da zai ya mutu sau nawa mutum zai shiga jinyar da kowa sai ya fi da tsammani amma rikicoci abin nan amma ubangiji ya tashe shi su da ka ba ruwan Allah wani ma lafiyansa kalau simple allura a ce a yi masa tattattana su marar wahalan nan kafanta shanye sau nawa ga mutum lafiyansa kalau amur allura kafanta ta shanye ubangiji bai ga dama ba kenan to ya halatta ka nemi ɗaukin ɗan adam a abin da yake a fili na fili ba na ɓoye ba allati yakjiru alaiha wanda wanda kai ka nemi ɗaukinsa ɗin zai iya ku gane fa zai iya bi shuruɗin salasa da sharuɗa guda uku da sharuɗa guda uku ya dace mu ƙara ma mu ce da sharuɗa guda hudu ko kuma mu bar su a guda uku ɗin in mun ce hudu bari mu faɗi sharuɗa za ka nemi ɗaukin ɗan adam ya ba ka ɗauki ya taimake ka a wani abu da ya dame ka amma in abun ya cika sharɗi guda hudu nan guda uku ne a gabanmu ko? bari in faɗi ukun nan sai in ƙara mana na hudu na ɗaya an ya kunar mustagatu bihi hayyan ya zama da mutumin da za ka ce ya kawo maka ɗauki ya zama yana raye duk wani wanda bake mace wanda baya raye in ka nemi ɗaukinsa to kayi shirka na biyu an ya kuna hadiran in yana raye ma ya zama yana gabanka ba yana nesa ba yanzu hularka ta samu matsala eh harcenka kaya da na fara ne shiga yatsarka ba ka da farcen da za ka cire ina barista barista baya nan ku sai ka roƙi barista yana kano ka ce cire maka farce ya cire maka kaya wannan kai mushriki ne domin ka ɗauki sifa na ubangiji ka ba wani sai na uku an ya kuna ƙadiran bayan yana gabanka yana raye kuma ya zama da yana da ikon yi idan bai da iko ma ba zai yi ba ka yi za ka shiga wani babi daban sannan abu na hudu ya zama abun ma da za ka nemi ɗauki a kansa ya zama na zahiri ne shi ne na hudu to kaga wannan su ne sharɗa guda hudu ya zama na abun da za ka nemi ɗauki a kansa na zahiri ne gashi a gabanka kowa yana gani mun gane kamar a sa maka matakala sai da aka saka maka matakala sai ka hau sama dama kafarka tana dan ciwo da matakala kan zaka iya hawa kana hawa sama ka gama buya ka je zaka gyaro speaker kafin ka dawo yara sun dauka tun jiya ne aka sa matakalan nan kawai suka sauke ta suna sauke ta sun fito da shi waje kawai ashe a gonarka can kwadan ana bukatanta kawai ka dauka akai haka da ita duk anguwar nan babu ba matakala kai kuma ba za ka yi durowa ba kun ga ainihin zahiri ne muna kallon su ya makare a sama ko yanzu ya zai yi zai nemi taimakon mutane da Allah wane a zo a ce maka min a sauko da ni ya za a sauko da ni matsonan gurin in taka wuyanka to kun ga abu ne na zahiri wanda zaka nemi daukin sa shine an yakuna mustagazu fi hayyan suna rayi wanda zaka nemi abin da zai zama rayayyu ne an yakuna hadiran ya zama kuma suna gurin in yana Kano kace taimake ni kame da shi ubangiji wa an yakuna qadiran kuma ya zama yana da iko zai iya yin abin da ka saka shi in bai da iko ya zama kana masa izgilanci ne ba wannan su ne sharuɗa guda uku ko guda hudu na ba za ka roƙi wani wani abu ba sai a cikin ya cika wannan sharuɗa ne kai ne yanzu baka da kuɗi kana da dubu goma kana so a yi maka cikatan dubu biyu za ka sayi littafi za ka ce sanusi ina neman ɗaukinka cikatan dubu biyu zan cika littafi malin sanusi ya ɗauki dubu biyu baka wannan sunansa roƙo sunansa ɗauki ko da ka kira shi roƙo ba irin wanda ake wa ubangiji ba ne saboda na farko abin da aka roƙa a kansa na zahiri ne kana kallonsa kasan littafi za a saya ga kuɗin na biyu wanda ka roƙan yana gurin na uku yana raye na hudu kuma zai iya mai kudi ne in ba zai iya ba kawai isgilanci kamar yanzu yaro ka ce ba ka baka dubu biyu kamar kuturu eh kuturu ka ce gurgu kai gurgu kai ka ce abin nan da Allah ya miƙa hannunsa ya tsayar maka da fankan nan ya ciro maka abu a sama kamar kana masa izgilanci ne to ne sunan sharuɗan da abin da sa na faɗaɗa bayanin nan shine wasu 'yan rudani an yi kwaɓan nan a baya da yawa Allah ya ji gama na Idris bayan an kawo matsalan iyaka na budo iyaka na sai da na yi ta rigima wasu suka zo har izgilanci suke saboda an ce ba a roƙon kowa sai Allah ba wanda ake roƙo sai Allah ba wanda yake taimakon sai Allah to wasu har izgilanci suke ma wai yanzu in ka ajiye wayan nan wai to Allah bani Allah bani wayan nan in dai shi kadai za a roƙa wai Allah ka bani wayan nan wannan ai kafirci ne kana ganin kaman Allah ba zai maka ba to amma Allah bai saka yadda zai maka wannan ta yadda ka baɗan ba Allah bai faɗi haka ba wanda kuma Allahn zai yi kuma ya yi makamantansu a wani gurin don ya nuna maka shi mai ikon zai yi wannan ne amma wannan ɗin bai ce maka zai yi ta wannan hanyar ba amma sai yi wasu saboda ya faru wasu ƙala ibrahimu rabbi arini kai fito hilmauta ƙala a walam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala faqud arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka dauki tsuntsa dauki tsuntsaye ka kawo su gabanka surhunna ilayka ay utmum hun kawo su kusa da kai ka yayyanka su summa jala kulli jabalin min hunna juz'a sannan ka wawwatsa su ka yanka kaman ka samu abin nan zakaru guda uku har da kaza zakaru zakara daya kaza daya talatala daya baru daya ka yayyanka su ka sassara su ka kwaci ba su a cikin tire ka ajiye a guri guda ana so a nuna wa Allah Allah a nuna annabi Ibrahim Allah mai iko ne kuma annabi Ibrahim yayi haka a wani waje aka ce ka rarraba su bayan kayi din ka dau kan kan wancan ka ajiye a can ka dau kan wancan ka ajiye a can ka dau kafar wannan ka hada da kan wancan ka dau kafin wannan ka hada da wancan ka rarraba summa duhunna sannan sai ka koma can gefe sai ka ce kai ku zo ina kiran ku yanka kufa Allah ce ya ati naka sa'aya ni dan ina da iko za su zo maka suna tafiyan su za su zo maka sa'iyat za su zo da kafar su kana kallo wala wala kulli shay'in shekar kadai an annana menene ayatu naka sa'aya wa alam anna Allah azizun hakim ina da iko za a yi haka kuma aka sa annabi Ibrahim yayi haka kuma suka faru da kuma baya kafin nan aukan ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala annabi hadhihi Allah ba'da mautiha yanzu a ce Allah zai raya wannan fa amatahu Allah bi atamin Allah ya kashe shekara 100 summa ba'athahu sai Allah ya tashe shi yanzu duk wanda zai ce Allah ba ni wayan nan kamar nan Allah ba zai tashe ka ba kenan saboda Allah ya zai baka yana da iko yayi amma bai saka ikon ta hanyar yanzu gashi abu ka ce ba ni shi ba Allah bai saka kuma Allah yana yi Allah yana yi yanzu mutumin da muka bada labarinsa na abin nan professor ya bada labarinsa na kawo wanda passport ɗinsa ya bata aka yi neman duniya ya ci na fashi Allah ne fa mai yin wannan aikin Allah ne mai yin aikin nan kawai ya koma ya dukufa ta addu'a duk abin da ka sani na addu'a sai wani ya zo yana taba shi an ne an samu passport din ne ba an tsinto passport din saboda shi kuma ya gama yadda wallahi Allah mai ansa addu'a ne wani yana taba shi kawai haka shi kawai ya san Allah ya amsa addu'arsa ka bani kawai in zaka bani yana cewa ka tashi ga fasfot ɗinka an same shi ga shi baruwansa ya karfi fasfot ɗinsa ko juyawa bai yi ba bai kalli kowa ba kawai ya san Allah ya roƙa to nan ka sani ubangiji ne ya tada mala'ika ya tada waye an kawo to isgilanci ne har ka yi wannan abin Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza ta gani Allah ya mana taufi wa dalilu qawluhu ta'ala dalilin da yake nuna cewa ba a neman taimakon wani ko daukin wani sai Allah shi kadai fadin Allah mazukin kage fasta fa menene fastagathahu alladhi min shi'atihi sai ya nemi dauki ga wanda yake ga mutumin nan wanda abin nan din su daya garin su daya kungiyar su daya al'ummar su daya in an ce shi'a ana nufin one family na family ɗaya alalladi min aduwihi ko game da wanda yake abinnan jama'ar maƙiyansu ya nemi taimakon ɗan jama'arsa a kan ɗan jama'ar maƙiyansu da zai cutar da shi sai ya nemi taimakon wancan kaga wancan da aka nemi taimakonsa yana raye yana da iko ko sannan yana gurin annabi musa bai ce wane a ba a nema da nefa faukazahu musa faƙata alai yana gurin aka nema wannan ya halatta to akwai bambanci tsakanin ɗauki da addu'a addu'a Allah shi kada yake wa kuma ga sharuɗanta roƙo Allah kada yake kuma ga ƙa'idodinta insha Allah za mu tashi darasi na gaba alkhawf yadda muka yi a can haka nan gurin duka za mu dan babba da wayannan misalai din سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته